الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه وتمسكوا بدينه القويم عباد الله روى أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن في يوم من الأيام في المدينة جاء ناس من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه المال فأعطاهم عليه الصلاة والسلام ثم سألوه فأعطاهم وما زال يعطيهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يتصبره الله ويصبره الله وما أعطي أحد أطاعا خيرا وأوسع من الصبر وهذا الحديث متفق عليه واعلموا عباد الله أن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد ومن يتصبر يصبره الله والصبر ضياء بالصبر يظهر الفرق بين ذوي العزائم والهمم وبين ذوي الجبن والضعف والخور والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب يقول تبارك وتعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما وقال تعالى عن أهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار عباد الله إن للصبر وسائل يجب أن نعود أنفسنا عليها وأول هذه الوسائل للصبر على المصيبة التأمل والتدبر والنظر في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ففيها ما تكر به الأعين وتسكن به القلوب وتطمئن إليه النفوس ولو قارن المصائب ولو قارن المصاب بين ما أخذ منه وما أعطي فلا مقارنة فإنه سيجد أن ما أعطي من الأجر والثواب أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة وقفوا مع آية عظيمة في كتاب الله تعالى كفى بها واعظا كفى بها واعظة ومسلية عند وقوع المصائب يقول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات تعملوا عباد الله نص الله تبارك وتعالى في هذه الآية على أعظم أو على الأمر الذي يؤده الناس ويعتبرونه أعظم مصيبة وهي مصيبة الأموال نقص في الأموال وكذلك مصيبة الجوع نص الله تبارك وتعالى عليها في هذه الآية وذكر أنه سيبتلي الناس بشيء من الجوع بشيء من الخوف وذهاب من الأمن والطمأنينة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ثم قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كأنهم سألوا يا رب ما جزاء هؤلاء قال الله تبارك وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين وأن يبتلينا بما نستطيع الصبر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه و al'ummar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan godiya ga Allah da salati ga ma'aiki annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yau jan hankalin da za mu yi wani abu ne wanda in ba shi ba duk wata hanya da za a ɗora mutum ko ta hanyar fatawa ko ta hanyar jan hankali ko nusarwa da ƙoƙarin nuna masa mafita to babu wani abu da ya fi wannan mafita wajen alaƙarka da al'umma wajen alaƙarka da Allah subhanahu wa ta'ala awwalan wa akhiran sa'ad ibn malik ibn sinan abu sa'idin al-khudri radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wata rana muna tafiya ko kuma muna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina sai wasu mutane suka zo daga cikin al'ansar suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka roƙe shi dukiya kuɗi abinci dukiya dai da za su yi amfani da ita a gida suka roƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba su annabi sallallahu Alaihi ya ɗauki abin da yake tare da shi ya ba su shi dama kullum aka zo duk wanda ya zo roƙon wani abu a gunsa ɗauka yake ba shi sallallahu Alaihi wasallam suka sake roƙonsa wani abu ya ɗauka ya ba su kai ba su gushe ba suna cewa ya rasulallahi ba mu shi kuma yana ɗauka yana ba su har sai da abin da ke tare da manzan Allah salama ya ƙare kakaf yayin da ya ga duk abin da ke hannunsa ya ƙare sai ya ce da su ma ya kunu indi min khairin falan addakhirahu anku yace wallahi babu wani abu da zai zama a gare ni ina da shi na wani alheri wallahi ba zan tsare shi in ajiye in hana ku ba ba zan boye shi in hana ku ba shine sai yace duk mutumin da ya kame daga roƙo ya kame kansa bai je ya kaskantar da kansa wajen roƙo ba ya yi haƙuri to Allah zai sa masa kamewa irin kamewar da kowane ɗan adam yake so ya same ta duk wanda ya wadatu wadatar zuci ya tuno ni'imomin da Allah ya yi masa wanda wasu sun rasa ko da shi ya rasa wani abu na dukiya da makamantansu amma ya tuna wata ni'imar daban da Allah ya masa sai ya wadatu to Allah zai wadatar da shi hakanan duk wanda ya yi haƙuri to Allah zai ƙara masa haƙuri ya tabbatar da shi kuma akan haƙuri in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kai bari ku ji ba a taɓa baiwa wani mutum wata kyauta duk wata kyauta da za a baka to ba ta taɓa zama ta fi alheri a gare ka irin a baka kyautar haƙuri ba duk wanda Allah ya hore masa haƙuri to an ba shi abin da ba a ba kowa ba ‘ya'yan uwa musulmi ku sani cewa haƙuri in ka kwatanta shi dangane da addini kamar kai ne da gangar jiki alaƙar kai da gangar jiki to haƙuri shi ne kan kana rasa shi to sai ka ga ka rasa hatta addinin naka in ka kasa haƙuri za a ziga ka ka yi bore in ka kasa haƙuri za a ziga ka kai sata har wani ma ya baka fatawar wai in yunwa ta yi yunwa ka iya zuwa wani wuri kawai ka ɗauka ko ka je shagon wani ko ka ɗauka wannan ba fatawa ba ce ba fatawa ba ce abinda malamai suka ambata a zamanin da yunwa ta yi yunwa shugaba yakan kau da kai daga yanke hannun ɓarawo amma ba a ba wa mutane dama in ka ga kayan wani ka ɗauke saboda kana jin yunwa in ka ga kayan wani ka sake ɗaukewa kenan kamar an halatta maka ka je wani shago ka ɗauka da safe yunwar rana ma in ta taso ka je da rana ita dare ma ka koma wannan ba haka abin yake ba ya'yan uwa musulmi na sani kuma kun sani an daɗe a rayuwa ba a shiga hali na damuwa da ƙuncin rayuwa irin wanda ake ciki yanzu ba amma lalle in ka karanta tarihi a tarihin baya an yi abin da ya fi wannan tsanani amma mai tece mafitar da tafi da mutane ba shi ne a halatta wa mutane sata da haura gidan mutane da zalunci da duk abin da ya wuce ta gabanka ko a ofis ka wawasa wannan bai taba zama ba a ji tsoron Allah in aka yi haƙuri Allah maɗaukaki a duniyar ma zai kawo mana sakamako mai kyau zai mana maganin waɗannan matsaloli Allah ne ya faɗa kuma wallahi maganarsa gaskiya ce kuma wallahi alƙawarinsa shine gaskiya ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه اسمع هذا يا عبد الله ويرزقه من من أين؟ من حيث لا يحتسب فإن باية أمان إن دي حرمت يجي صورا الله ما معنى صورا الله صورا الله كركي ساكا صورا الله كركي تشوشوني صورا الله بافشن دمكامي tsoron Allah ba zina tsoron Allah ba kaza ba kaza duk abin da Allah ya ce a yi haƙuri da shi ka daure ka yi haƙuri kalli sama ka roƙi ubangiji ya Allah babu wanda ya sa ni a wannan yanayi za mu zo mu ji kuji irin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya wa mutane in an shiga talauci bai ce a je a ci kayan mutane ko a yi sata ba ya'yan uwa musulmi haƙuri duk wanda Allah ya hore mashi to babu wani sakamako da za a baiwa wani wanda ya kai nasa Allah maɗaukaki ya gaya mana da ya yi magana a kan mutanen kirki bayan ya ambaci masu haƙuri za a saka musu da abin da babu lissafi ma a cikinsa duk mai haƙuri sakamakonsa ba a lissafawa inna ma yi waffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab haka dumbuzowa kawai za a riƙe ana ba su ba zancen ɗaya biyu uku sannan kuma dama arzikin Allah ba wanda ake tsammanin babu zancen ƙarewa a cikinsa mun wannan ishara makon da ya gabata Allah madaukaki yana cewa ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama bayin Allah nagari za a saka musu da benaye shine al-ghurfa an ce ghurfa ana nufin bene gini na bene a cikin aljanna bima sabaru wannan ma masdariya ce bi ma'ana bi sababi sabrihim saboda haƙurin da suka yi shine za a ba su wannan sakamako wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama kuma za su haɗu da gaisuwa da sallama gaisuwa daga mala'iku Allah ma ya gaishe su ai musu sallama ku tuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci ‘yan aljanna idan suka ga Allah, Allah zai bayyana gare su su gan shi, ganin nasa da za su yi za su ji cewa ya fi aljannar kanta daɗi, ganin Allah, idanka ka ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a haƙiƙanin yadda yake a zatinsa, wannan kuma ba a yinsa sai aljanna, ‘yan aljanna Allah zai bayyana yadda ya so, mu ba mu sani ba a yanzu. amma Allah zai bayyana kansa su gan shi za su ji cewa wallahi ganin nasa ya fi aljanna daɗi to me yasa ba za mu yi haƙuri mu haɗu da Allah a irin wannan yanayi har mu samu wannan kyakkyawan sakamako ba a wata aya Allah maɗaukaki ya ce abin da za a gaya musu salamun alaikum bima sabartu ka gani salamun alaikum bima sabartu amincin Allah ya tabbata a gare ku don me bi sababi sabrikum saboda haƙurin da kuka yi kun yi haƙuri a jihadi kun yi haƙuri a talauci kun yi haƙuri kun kame kanku daga saɓan Allah kun yi haƙuri akan ɗa'ar Allah kun yi haƙuri akan musibar da ta same ku duk nau'in haƙuri kun yi shi to a yau amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda haƙurin da kuka yi fa ni'ma uqbad da kai ma dalla da sakamakon da yake biyowa na wannan gida gidan aljanna ya ku bayan Allah akwai hanyoyi da haƙuri ke taimaka maka ko suke taimakonka akan ka yi haƙuri daga cikinsu tuntuntuni akan ayoyin Allah da kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi ambatan da ya yi dangane da haƙurin dangane da kuma abin da ya riga ya ambata a cikin alkur'ani cewa zai jarrabe mu da shi ku zo mu je suratul baqara ku karanta wannan aya da dukkaninmu nan ko mafi yawa duk mun haddace ta Allah ne yake faɗi kuma zancensa gaskiya ne Allah ne ya faɗi kuma labarinsa tabbace yake Allah ne yake faɗi kuma alkawarinsa wallahi da gaske ne babu ƙarya a maganarsa in ka yadda za ka ga wannan sakamako mai kyau Allah maɗaukaki yana cewa wala nabluwannakum lalle kuma za mu jarrabe ku bi shay'in da wani abu min al-khawfi dan uwa ka rika lissafawa bi shay'in min al-khawfi ɗaya kenan za mu jarrabe ku da tsoro da firgici da razani da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali da tsoron barawo da tsoron dan fashi da makami da tsoron kidnapping da tsoron duk abin da dan adam hankalinsa ke tashin a kansa Allah ya ce za mu jarrabe ku ashe in kun ga kun shiga wannan me ya same ku jarrabawa ce daga Allah jarrabawa tana iya zama sakamakon laifi tana iya zawa zama sababin a ƙara maka lada ko ba mai laifi ba ne kai Allah na iya jarrabarka saboda a ƙara maka lada a kan musifa domin duk musifar da ta samu mumini to akwai lada a kanta sha'ura bi zalika am lam yash'ur bi zalika ko mutum ya sani ko bai sani ba akwai lada da Allah zai aje masa kawai saboda musifa annabin mu ne fa ya faɗa sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya bata maka rai to zaka samu lada akan wannan bacin rai kaya in ka taka ka tsaya ka cire ko wadda ma bata dame ka ba tuntube in kai jikinka in ka buge a jikin bango hatsari na mota na keke na babur duk abin da ya same ka mara daɗi to sai Allah ya rubuta maka lada a kai amma da sharaɗi sai ka yi haƙuri in kai wa Allah kunkuni to ba za ka samu ladan ba ka sallama ka miƙa wuya ya Allah jarabawa ce daga gare ka kai ka samu a wannan hali ba mai fidda mu daga wannan hali in ba kai ba ya Allah mun yi haƙuri ya Allah muna roƙonka juyar da wannan hali Allah ka canza mana ya Allah muna roƙonka fitar da mu daga wannan musifa to wannan shine aikinka amma ba zagi ba ba zagi ba cin mutuncin kowa ka ɗauki abin a matsayin jarabawa min al-khawfi ɗaya kenan sai ya ce wal ju'i ya ambaci abin da ya damu mutane sosai shine maganar yunwa jarabawa ce Allah ya jarrabe mu da yunwa musamman yunwar da ta zama Allah ya jarrabe mu da ita ko ta zama sakamakon laifuka da muke aikatawa yunwa ce da musifa da rashi da ƙunƙin talauci amma wanda bai hana mu saɓan Allah ba duk irin halin da muke ciki na yunwa da sauransu amma ana nan ana fantsama cikin saɓon Allah da zinace-zinacen liwatsi sata shan giya wanda duniya ce masa daɗi a lokacin zai gyatsa ya ji cewa shi kenan komai ya wuce sai a ci gaba da dilmiyawa cikin saɓon Allah to abin damuwa da takaici shine wanda duniyar ma ba ce masa daɗi ba in ya samu dan wani abu ya shigo hannunsa maimakon ya ririta ya ci da iyali sai a tafi mai shan giya ya sha giya mai caca ya koma gun caca maimakon ya je ya ci da iyali da dan abin da ya zo ni'imar da za ta zo maka kuma sai ka sake toshe kofar wata kar ta zo saboda saban Allah to ya uwa musulmi mu ji cewa wannan duka Allah ne ya ambata zai jarrabe mu bi shay'in min al-khawfi sai ya ce wal ju'i da yunwa sunanta kenan yunwa da larabci duk wanda aka faɗa masa yunwa ya san yunwa ka fito baka ci ba ba kari ba kuma ba karin kumallo ba na rana ba na dare wani ya kwana ɗaya biyu uku wannan jarabawa kenan ta yunwa ka rasa inda zaka sa kanka to daga Allah take in an ce daga Allah ba a nufin ba ta da sababi tana da sababi da laifin wani mai laifi da laifin mai shugabanci da laifin mai tsare-tsare da laifin kaza da laifinka da talau da kasala da kin neman na kai duk sabubban suna da yawa ban ce laifinka ba ne ban ce laifin wani ba amma sababi dai duka daga Allah yake kuma Allah ne wannan dan ya jarrabe mu ya mana duka gaba ɗaya mu ji a jikinmu cewa wajibinmu ne mu koma zuwa gare shi za mu ji kuma mafitar ya ce wa naƙasin min al'amwali da ƙaranci da ƙamfar dukiya babu dukiya a hannun mutane wal'amfusi da rayuwa rayuka na mutane a ta mutuwa har labarin mutuwa ya daina tayawar mutane hankali har mutum yana tafiya ya ga gawar ɗan uwansa ɗan adam a gefen titi ba abin da zai iya a kai har a baka labarin ga wani naka an zub da jininsa ba abin da za ka iya yi tun kana jin tashin hankali kana ji a labarai har ya zama cewa ba ma ka jin damuwa ƙeƙas zuciyarka babu komai wasu da kuma ɗan itace da abin da za a ci duk Allah ya jarrabe mu da rashinsa amfanin gona Allah ya cire albarkarsa to sai ce wa bashiri sabiri bai ce a yi bushara ga masu zage-zage da ƙunƙuni da zanga-zanga ba a sai ce wa bashiri sabiri masu haƙuri kai musu bushara kai musu bushara allazina idan asabatu musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un wallahi in kana da tauhidi in kana da tauhidi to ba inda zaka je in ba gun Allah tashi ka je ka nema daga hannunka ka roƙi ubangiji za ka ga mafita duk irin yadda ka shiga cikin wani yanayi marar daɗi to ka je ka juye bukata ka gaban ubangiji ya Allah na kasa ya Allah tunani ya ƙare ƙofofi sun rufe a iya ilimi na na rasa yadda zan ya Allah ka taimake ni Allah ka buɗa min za ka yi mamakin irin yadda Allah zai buɗa maka الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إن مصيبة تاسا ميسو قا أبن نسكي فدي دقا ألا مكي مون ألا ني ملكة سني باين سني شيكي دا إيكو أكمو يد يقدا ما شيكي دمو wa inna ilaihi raji'un duk inda lamari ya ɓaci kuma za mu koma zuwa ga Allah mutuwa tana nan da ba mutuwa da ba koma zuwa ga Allah wani zai ce an cuce shi amma za a koma da mai kuɗin da mai halin da matalaucin da talakan duk za a koma gaban ubangiji don haka duk damuwar da ta dame ka za ta zo ta ƙare akwai ranar da za a neme ta a rasa kamar waraka ce kana cikin rashin lafiya wata rana kawai sai ka ji ka samu sauki to haka shi ma wannan sai a neme ka a rasa menene sakamakon wannan masu haƙuri ula'ika alaihim salawatu min rabbihim waɗannan mutane suna da salati daga ubangijinsu Allah ya maka salati Allah ya ma salati kai ya bawan Allah sakamakon me sakamakon haƙuri ya jarrabe ka ka haƙura to za ka samu salaci in kwa kai ƙunƙuni kai zagi to ba za ka samu wannan ba don ba kai haƙuri ba ba kai haƙuri ba ka yi hasarar Allah ya yi maka salaci kai wannan ni'ima ba ƙarama ba ce min rabbihim daga ubangijinsu wa rahmatun da rahama in aka ce rahama ta ƙunshi komai abubuwa da yawa rahama a duniya albarkar arziki albarkar 'ya'ya buɗe ƙofofin arziki su ta zuwa maka ta inda baka tsammani kuma Allah ya baka na halal ba wanda yake ta haram ba sai ce wa ula'ika humul muhtadun kuma waɗannan su ne shiryayyu don haka ya bawan Allah kai nazari cikin alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ɗauki darasin haƙuri daga cikin abubuwan da za su taimaka akan haƙuri har yanzu ka tuna musiba duk musifar da ka shiga cikinta ba ta kai mutuwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama zama musifa ya dan uwa musulmi daga cikin waɗannan musibu a abin nan abubuwa da za su taimaka a wajen haƙuri ka yi ilimi ilimi na yaƙini cewa dukkan abin da ya same ka duk abin da ya same ka a duniya to daga Allah yake ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها babu abin da zai same ku a cikin duniya wannan rayuwar a wannan ƙasar wata musifa da za ta same ku a bayan ƙasa wala fi anfusikum ko a rayuwarku a cikin rayukanku illa fi kitabin sai face tana cikin wani littafi shine lawhil mahfuz min qabli an nabra'aha tun kafin mu halicce ta Allah ya rubuta a shekara ta kaza da kaza mutane za su sha wahala za a yi yunwa za a rasa inda za a sa kai duk Allah ya gama wannan ya rubuta ashe wanda ya san wannan zance tuntuni har ya rubuta in baka koma gunsa wajen neman mafita ba baka kyauta wa kanka ba daka a koma gun Allah subhanahu wataala abu na gaba ka sani cewa dukkan abin da ya zo wallahi daga hukuncin Allah yake daga hukuncin Allah yake akwai masu sukan irin wannan zancen in ana gaya wa mutane cewa komai daga Allah yake sai wani ya ce to malam kuna wannan zance kawai ana zaluntar mutane kuna ta danne su cewa su yi haƙuri kun manta zaluncin shugabanni na yi maganan nan akwai sababi sababi kuma shine abin da dama ai ba wani abu za ka gani ƙuru-ƙuru sakamako ko arzikin da yake zuwa maka ba zuwa yake yana sauka a kanka daga sama ya shigo aljihunka ba akwai sababi sababin shine ka tashi kai aiki Allah ya sa albarka a ciki sai ka samu to haka in yunwar ta zo akwai sababi kamar da na ambata zai iya zama daga zalunci masu shugabanci zai iya zama daga kai kanka kasala zai iya zama daga wani ya cuce ka zai iya zama daga hanyoyi da yawa to amma dukkaninsu da maganin azzaluman da maganin waɗanda suka cuce kan da wanda ya ma sata duk waye maganinsu wane ne wanda ya fi su ƙarfi a duniyan nan sun fi ƙarfinka ba abin da za ka yi ba magana ce ta ka ɗauko makami ka yaƙi wani ba amma in ka koma ka kai ƙararsa gun Allah to ka gama komai to wannan nake so in gaya mana cewa a mai da komai zuwa gun Allah ya Allah kana gani ka sani ka rubuta an shiga damuwa da tashin hankali ya Allah ka ba mu mafita in ka roƙa Allah ya baka in ta hanyar sababin da zalincin ne ya kau da mai zalincin ya kawo maka mai adalci in ta sababin wani ne ya ma sata Allah ya dakatar da shi ya kawo maka makoci wanda ba zai maka ba ko ta hanyar ko menene in kasuwanci ne Allah ya sanya maka albarka a ciki in kasalar ka ce Allah ya baka karfin zuciya ka tashi ka nema duk sai ka ga Allah maɗaukaki ya kawo maka don haka sababin mai sauƙi ne in an samu hukuncin Allah to hukuncin Allah muke so Allah ya canza mana mummunan yanayi Allah mayar mana abin da yake mai sauƙi ya ƴan uwa musulmi daga cikin hanyoyi da za su taimaka shi ma a ibn abi rabahin ya ruwaito daga cikin abubuwan shine al-isti'anatu billah wal ittikalu alayh ka dogara ga Allah ka ji babu mai maka sai Allah kada ka kaskanta a gaban wani ta hanyar roƙe-roƙe ka ji Allah shine mai maka kuma ka koma cikin dare ka roƙe shi ya Allah ka bani buɗe ya Allah ka bani buɗe Allah kai mun maganin wannan tsanani da talauci ka tuba daga laifi ka gani kuma insha Allahu Allah in bai maka ba ayoyi da hadisai suna nan tsallake su nake saboda kawai in ambata mana abubuwan da suke cikin saboda lokaci ya riga yayi ka sani cewa aljaza shiraki da karaya daga musifa ba ta ɗauke musifa don haka karaya ba ta jawo musifa ta tafi ka zama mai ƙarfin zuciya da komawa zuwa ga Allah sai ka ga Allah ya baka mafita amma in ka zauna kai tagumi amma in ka zauna kana kuka amma in ka zauna kana zage-zage to wannan ka nuna baka san Allah ba baka dogara ga Allah ba amma ka koma zuwa ga Allah Allah madaukaki kun san kissar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata mata da ta zo take cewa ya rasulullah kai mun addu'a Allah ya warkar da ni tana farfadiya sai ya ce zan baki zabi biyu ko in miki addu'a Allah ya dauke miki amma ba za ki samu lada na musibar da ta same ki ba ko kuma in bar ki ki samu ladan musifar kuma Allah ya musanya miki mafi alheri gare ta gobe kiyama ta zama sababin shigar ki aljanna sai ta ce ya rasulullahi na fi son in shiga aljanna don haka na haƙura a ƙyale ni haka amma a roƙan min Allah in farfaɗiyar ta taso sutura ta ta daina kwashewa ta ce in tana farfaɗiyar sai suturar ta ta yaye sai ce tsirara sai ta ce a roƙi Allah wannan tsirarar ta daina yin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata addu'a kuma ta zama ba ta yi ku duba fa ku gani saboda kawai ta yadda da hukuncin Allah cewa duk abin da yazo in ta mai da shi zuwa ga Allah kuma ta yadda da cewa sakamakon shine ta samu aljanna to gara aljanna da wahalar duniya daka idan ka shiga wahala ta duniya ka koma zuwa ga Allah sakamakon ka aljanna ne tare da cewa kuma ka tashi ka nema kar ka zauna kuma sannan ka auna musifan nan ba ta shafe ka a addininka ba musifan nan kana da lada a kanta musifan nan ta fi ta wani in ka kalli wani ka ga irin halin da yake ciki kai ka kalli kanka to ka gode wa Allah wani yana can baya iya tafiya kana iya tafiya wani baya iya gani kana iya gani wani hannunsa baya aiki kuma shine mai kawo abincin da za a ci ba shi da hannu ba shi da ƙafa kai kuma kana da hannu kana da ƙafa don haka ka tuno waɗannan ni'imomi cewa ba wancan irin jarabawa Allah ya maka ba wacce ce daban sai ka ji damar da zaka gode wa Allah kuma ka koma zuwa gare shi sannan a yawaita addu'a ya ƴan uwa musulmi a yawaita addu'a al-Imam Abu Dawud da wannan zan rufe Abu Dawud ya ruwaito hadisi shi ma daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa wata rana ma'ana daga abu sa'idin al-khudri shi ma daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wata rana wani mutum ya shigo masallaci sai ya samu manzan Allah sallallahu Alaihi sunan mutumin abu umama da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya shigo masallaci sai ya same shi a zaune sai ce ya abu umama me kake yi a masallaci ba lokacin sallah ba sai abu umama yake cewa humumun damuwa ce ce min yawa ya rasulallah lazimat ne ba sussuka ne suka yi min yawa na rasa inda zan sa kaina ya rasulullah qala sai yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa afala uallimuka kalaman ga wani zance bari in koya maka shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dama ya kira wani mai kuɗi ya ce biya masa bashinsa akwai dama ko ba dama yana da dama amma saboda a ba mu wannan karatun daga makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce bana koya maka wata magana ba wadda idan ka aika ko in ka faɗe ta Allah zai ɗauke maka wannan damuwar duk abin da ya dame ka sai Allah ya kwashe maka shi wa qada anka dainak kuma Allah zai biya maka bashinka kawai sai kaga Allah madauki ya bude maka kofar da za a biya maka wannan bashi qultu sai Abu Umama ta yace bala ya Rasulullah wallahi ina so a gaya mun qala sai yace idza asbahta wa amsayt wa idza amsayta in ka wayi gari da safe haka nan in ka kai yammaci da maraice ka rika cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal huzni wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasal وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال yace ka karanta wannan addu'ar ka je gun malami ya koya maka ka haddace ta yau qala fa fa'altu dhalika abu umama yace wallahi sai na rika yin wannan addu'a kullun da safa da maraice fa azhaba Allah ta'ala hammi wa qada anni daini sai Allah ya dauke mun damuwata kuma ya bi yadda da Allah shi ne makoma shi ne kuma babu abin da zai fidda mu daga wannan damuwa wallahi irin ka yadda da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa bai sai ya rasulullahi yaya ina maka zancen yunwa kana min zancen in yi addu'a su ba irin mu bane in an dora su akan hanyar addini karba suke yi mu kuma yanzu in an ka dora mutum akan ga abin da Allah ya ce waɗanda suka gabace mu ga abin da Allah ya jarrabe su da shi ga karantarwar da aka ce su yi kuma suka bi karantarwar Allah ya ba su mafita amma mu yanzu sai ka ɗauki wai practical abu ka ɗauki hannun mutum ka bashi in baka bashi dukiyar ba to baka yi masa magani ba to ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba karantarwar ba mu yi hakuri mu ɗauki darasi daga ayoyin Allah da hadisan manzon Allah صلى الله عليه وسلم يا الله من روقك مفتا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا منا لقنك ألا كيسر منا ألا كبود دامنا ألا كدوكي منا وأن داموه duk wanda ba shi da abin da zai ci Allah ka hore masa Allah ka ɗauke mana wannan damuwa ta yunwa da ƙarancin dukiya da kuma tsoro da firgishi da razani da hawan jini da yake damun mutane da bala'i iri-iri ya Allah muna roƙonka Allah kai mana maganinsa babu mai ɗaukewa in ba kai ba babu kuma inda za mu je mu roƙa in ba a wurinka ba ya Allah muna roƙonka duk wata damuwa da ta damu wani ɗan uwanmu musulmi muna roƙonka ya Allah ka yaye masa duk wata damuwa ta rashin lafiya ta rashin abinci ta rashin abin da za a sai abinci da shi ya Allah muna roƙonka ka san halin da kowa yake ciki a cikinmu ya Allah kai kaɗai muke roƙo Allah kai mana maganin wannan damuwa Allah ka kama hannun shugabanninmu a wannan ƙasa ka ɗora su a kan tafarkin da za su aikata abin da zai zama maganin waɗannan damuwa a cikin abin da za su iya yi mun sani damarsu ita ma tana da iyaka dama sama da ƙasa gaba da baya ba wadda ta kai damar Allah ya Allah kai muke roƙo Allah kai mana magani Allah ka arzuta mu Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qumu ila salatikum yarhamukumullah